السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudubar mu ta yau shi gaba ne da hudubar mu da muka yi sati biyu da suka gabata dangane da zuwan dujal godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna neman taimakonsa muna gode masa muna neman gafararsa muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya tsare da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugaban mu masoyin mu annabi mu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne tsira da amincin Allah ƙara tabbata a kan shi da sahabbansa da wanda suka bi shi zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah sati biyu da suka wuce idan kun tuna mun yi bayani a takaice dangane da dujan da irin fitinarsa da irin bala'in da zai zo da shi da irin abubuwa na rudarwa da zai zo da su da lokacin da zai fito da kuma irin abubuwa da zai zo da shi na umartar sama ta yi ruwa da kuma ƙasa ta fitar da tsoro kuma ta fitar har ma zai zo da aljanna da wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma shi dujjal din nan makareci ne na ƙarshe sai dai saboda rahama ta Allah madaukakin sarki akwai alamomi na ƙaryarsa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari don mu kiyaye yana daga cikin alamun ƙaryarsa cewa zai zo da ido ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya kaddara ya zamo mai ido ɗaya kun san da duk wanda ka ganshi da ido ɗaya ka san ba haka ya so ba a duk duniya ba wanda za ka ganshi da ido ɗaya a ce haka yake so don gayu na ya ringa yawo da ido ɗaya duk wanda ka ganshi da ido ɗaya to ka san wata matsala ce ta same shi wanda ya kasa maganinta shi yasa yake tafiya da ido ɗaya to wannan wata alama ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa duk da waɗannan abubuwan da yake ta ikirari ya yi wannan ya wancan to gashi da ido ɗaya ai kamata ya ce ya gyara ido ɗayan na ya zama mai ido biyu amma Allah maɗaukakin sarki bai ba shi wannan iko ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari a cikin hadisin nafi' dan abdullahi wanda imamu bukhari ya ruwaito cewa Allah maɗaukakin sarki baya buya gare ku wato duk wanda ya san Allah yanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana waye shi a cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sifofin sa to Allah ba zai kuya ba gare mu sanan Allah madaukakin sarki ba mai ido ɗaya bane shi kuma dujal mai ido ɗaya ne idan shi na dama makawo ne za ka ga idan shi guda ɗayan ya wato ya fito ya bulluko ya yi kurukuru to yaya wanda yake ikirarin cewa shine Allah zai kasa yi wa kanshi magani ido daya ya zama makaho da haka wannan aibi ne wanda yake zahiri zai tabbata gare shi Allah madaukakin sarki yana da sunaye kyawawa sannan misali madaukaki na gare shi babu wani abin da yi kama da Allah Allah shine mai ji mai gani yana daga cikin alamomin da za a san ƙarya dujan da su cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta a gaban tsakanin idanun shi guda biyu cewa shi kafiri ne za ka karanta a wata ruwaya ya zo kafin fa'un da ra'un arabe wata ruwaya ya zo kafirun za ka gani kuma kowa zai iya wannan karatu da ya kalle shi zai karanta cewa shi kafiri ne haka yake a rubuce ko bai isa ya goge ba wannan alama ce wanda kowane mumini da wanda ya iya karatu da wanda bai iya ba zai iya karantawa cikin ikon Allah madaukakin sarki yana daga cikin alamar ƙaryarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana mafi farkon waɗanda za su bi shi sune Yahudawa Isfahan wato wani gari ne ana kiran shi Isfahan ana kiran shi Isfahan gari ne a Iran wanda yake yanzu magana da ake magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Yahudawa dubu saba'in za su suma bin shi daga wannan garin yanzu masu ƙididdigewa sun ƙididdige cewa Yahudawan da ke wannan garin sun ta sama wannan yawa su dubu saba'in. Da haka wannan yana da cikin abubuwa na mamaki da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari. Ya ku mumine bayan Allah. Tsawon lokacin da wannan fitina makauniyar fitina za ta tabbata a wannan duniya tamu shine kwana arba'in kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari. annabi sallallahu alaihi wasallam yace rana ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki arba'in tsawonta zai zamo kamar tsawon shekara rana ta biyu tsawonta zai zamo kamar tsawon wata guda rana ta uku tsawonta zai zamo kamar juma'a zuwa juma'a kaga sati guda ke sai yace sauran kwanaki talatin da bakwai kuma daidai suke da kwanakin ku da kuka saba yi na awa ashirin da hudu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari saboda damuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce sallah tambayar da suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya rasulullah a wannan rana idan muna nan hakan ta faru shin sallar kwana ɗaya ta ishe mu kaga kenan idan dan adam yana nan hakan ya faru in har aka ce ma kwana ɗaya tsawon shi kamar shekara kenan idan aka yi sallah asuba za a yi wajen watanni uku ko wata hudu ko wani abu makamancin har kamun a zo a yi azhar ko wata biyar suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar yini ɗaya ta ishe mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a faqdahu faqdaru lahu qadra ku yi littafi kar kenan amfanin agogo da muke da shi kenan za a wayi gari a wannan lokacin ana ta sallan asuba da rana ana ta sallar magariba da isha da rana a dawo ana sallar magariba a zahar da la'asar da daddare haka nan za a yi tsawon wannan lokacin ga wanda suka kai mu kan muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mama nan a mu ba na ce wanda yake so sai ya ce amin ka san ana ta muna son rayuwar duniyar nan na muna son mu zauna amma ga duk wanda ya karanci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fahimce su wallahi sai wata rana ya daga hannu ya roki Allah akwai wani zamani da ko zuriyarsa ba zai fata su zo ba a wannan lokaci zai fata a ce duk zuriyarsa sun kare ah to me amfanin baɗi ba rai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana tashin alkiyaman nan duk wanda aka yi ta yana nan aka busa kaho yana nan dan wuta ne to waye zai waye gari ya ce ashe yana fatan yana nan Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani ya ku bayan Allah wannan fitina haka za ta ci gaba amma ƙarshen ta Allah madaukakin sarki zai kawo shi lokacin da shi dujal zai je kusa da garin Madina wata riwayan wani hadisi ta nuna cewa har zai hau dutsen Uhudu wanda yake nuna kenan dutsen Uhud yana wajen Madina a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wannan magana har ma ya kalli masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan shi hada kasru Ahmad ya nuna shi yace wannan shine wato fadar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ya je wannan Allah madaukakin sarki zai hana shi shiga Madina da haka sai wani saurayi ya fito daga garin Madina wanda shi dujal zai gaya masa cewa shi ubangiji ne sai yaron ya ce ƙarya ne kai ba ubangiji ba ne sai ya kashe shi in ya kashe shi sai ya tada shi in ya tada shi sai ya ce yanzu ka yarda ni ubangiji ne sai ya ce a'a ƙarya kake yi yanzu ne ma na gane kai wane ne kai ne dujal wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a nan sai ya nemi ya kashe shi sai kuma Allah ya ba zai ba shi iko ba ya yi duk abin da zai yi hadisi ne mai tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam har zai ɗauki wuka yana so yanka shi a gaban jama'a sai Allah ya sanya masa wani abu kamar tagulla a wuyansa yayi yayi da shi sai ga mutane suna kallon yau ga wani mutum ya gagari Allah kashewa da haka sai ya shiga damuwa sai ya ɗauki shi ya majaujawa da shi ya jefa shi ya ce ya jefa shi cikin wuta manzo Allah ya ce wallahi aljanna ya jefa shi ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki zai kawo al'umma sauki da saukar annabi Isa alaihi salam a wannan lokacin wanda shi zai nemi dujal a wani waje da ake kiran shi babu lut a Falastin a nan zai same shi kuma ya kashe shi lokacin da dujal zai ga annabi Isa sai ya zaganye ya zagwanye kamar yadda gishiri yake zagwanyewa a cikin a cikin ruwa amma duk da haka Allah madaukakin sarki zai ba wa annabi Isa dama ya kashe shi sa'annan har ma ya nuna wa mutane jinin dujal a jikin takwabinsa sa'annan labarinsa da garin Allah madaukakin sarki zai yaya wa mutane Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga azabar kabari ka tsare mu daga fitinar wannan rayuwa da fitinar mutuwa ka tsare mu daga fitinar dujal ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hana ku fara bautar nan duniya da kuma lahira ku sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa al'ummarsa hanyar tsira hanyar tsira daga fitinar dujal wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya wadda ake san kowane mumini ya riko da ita da ya samu kukuta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya ji labarin dujal yana da rai to kai ya je inda yake yace kai ya je nisanta daga wajen shi manzo Allah ya ce na rantse muku da Allah mutum zai je wajen dudar da nufin yana da imani ya san me yake yi kafin a waye gari ya bi shi shikenan ya zama dan wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu shi yasa fitina gudun ta ake yi ba taranta ake yi ba gudun fitina ake yi ba kuma wani gwaninta saboda mu a matsayin mu na yan adab ba mu isa ba ba mu kai komai ba ba mai tsare mu ba mai mana komai sai Allah shi yasa musulmi ya kiyaye kada a sanya masa tunanin wai ya isa ya kare kanshi ko ya isa ya wa kanshi wani abu ko ya isa ya tsare rayuwarsa wanda duk tunani ne na wanda ba musulmi ba ba mai ka tsare ka sai Allah lokacin da Allah ya halicce mu aka haife mu muna jarirai dan Allah waye ya tsare mu a cikin cikunan mahaifiyar mu ka duba yadda ake haihuwar jijiri wanda an kamare shi sai ya mutu amma haka Allah madaukakin sarki ya ya ya halice shi a cikin ciki ya raya shi ya fitar da shi yana shi da shi yana shayar da shi sannan yanzu dan adam zai zo ya ringa ji shi ya isa haka ake tura wa mutane wannan tunani wanda yake bai da kyau har ma ana korewa Allah ana kore Allah a cikin rayuwar mutane ana nuna musu su za su wa kansu komai kuma wallahi ba mai wa kanshi komai sai Allah rayuwar nan da muke ciki tana hannun Allah mutuwar mu tana hannun Allah lokacin mutuwarka Allah madaukakin sarki ya gama da shi ya zana shi ba mai canzawa idan lokacin yayi kuma mutuwa ba ruwanta ma da lafiya hanyar lafiya daban hanyar mutuwa daban in ka bi kowa lafiya idan kwanan kai kare yanzu zaka mutu idan kuma duk duniya ba wanda ya kaka ciwo wallahi ba za ka mutu ba sai ranar mutuwa ka tayi Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa likulli ummatin ajal kowace al'umma mun musu iyaka in ji Allah mu sa musu lokaci idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan lokacin yayi daidai da miki ɗaya ba mai canjawa sa'annan lokacin bai ba abin da zai sa a tafi dan haka mu jaddada imanin mu da Allah mu yadda da Allah duk wata fitina da za ta zo kamar da al'amarin ka wajen Allah dan shine zai tsare ka Allah madaukakin sarki ka tsare mu ya ku bayan Allah idan aka jarrabu mumini da zuwan dujan to lalle ya kamata ya dage ya tabbata akan gaskiya ya tabbata akan shari'a ya tabbata akan hakuri da wannan fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa dujan zai fito tsakanin Sham da Iraq zai watsa barna dama da hagu dan haka yace ya ku bayan Allah ku tabbata wato ku tabbata akan imani dan haka ya zama dole akan mumini yayi kokari ya tabbata akan hanyar Allah madaukakin sarki ya sani kuma babban hanya da za ta tabbatar da shi kan tafarkin Allah shine yawan ambaton Allah mu zamo masu yawan ambaton Allah mu ringa zikiri kowane lokaci mu ringa zikiri a zaune mu ringa zikiri a tafe mu ringa zikiri a kwance ya zama muna ambatan Allah ambatan Allah ya zama danyi a cikin harshen mu wannan shine umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana yana daga cikin hanyar tsira da aka ba wa musulmi idan lokacin yayi lokacin zuwan dujal ya ganshi gashi to ya karanta ko farkon suratul kahfi ko kuma karshen suratul kahfi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk yasa yayi iske lokacin dujal a cikin ku to bai karanta masa farkon suratul kahfi saboda shi alqur'ani magani ne daga dukkan cututtuka shari'a ce kuma rahama ce ga mu'minai Allah madaukakin sarki yake yake cewa ka gaya musu wanda ya saukar da alqur'ani ruhu mai tsarki shi ya saukar da alqur'ani daga wajen ubangijinka yazo da shi shine malaika jibrilu dan ya tabbatar da digadigan waɗanda suka yi imani sa'annan shari'a ce sa'annan albishir ne ga musulmi ya ku bayan Allah ku riko da alqur'ani mai girma ku rike alqur'ani ku kiyaye abubuwan da ke faruwa saboda wannan fitina da ake ciki an sawa mutane tsoron alqur'ani har ma mutum yana da yawa sun daina karatun alqur'ani zai baka mamaki wasu masallatan ma duk an kwashe alqur'ani wai an boye alqur'ani wannan ba daidai bane alqur'ani in kana da cuta ma ka taba shi ai magani ne ai ka taba alqur'ani ma magani ne dan haka alqur'ani babu komai a ciki sai alheri in ma ba mu samu shi a masallaci ba mu ta karanta shi a gidajenmu ni santan alqur'ani musiba ce ga musulmi Allah madaukakin sarki ya tsare mu dan haka mu riko da alqur'ani mai girma saboda yana fitar da mutane daga cikin duhu na kafirci zuwa ga hasken musulunci yana ciyar da su hanya yana tsirar da su daga fitintunu wanda suka bayyana da wanda suka boyu sannan yana daga cikin abin da musulmi zai kare kanshi daga fitina da shi musamman fitinar dujal mutum ya koma da Allah ya kankantar da kai ga Allah madaukakin sarki ya yi riko da hanyar Allah madaukakin sarki ya roki Allah madaukakin sarki ira daga fitina annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu mu dinga neman tsarin Allah da abubuwa guda hudu duk lokacin da muka yi sallah ya umarce mu mu dinga cewa ya ubangiji ka tsare mu daga azabar jahannama ka tsare mu daga azabar kabari Allah ka tsare mu daga fitinar rayuwa da mutuwa sannan ka tsare mu daga fitinar dujal ya kuma Allah ku dogara ga Allah cancantar dogaro da shi ku ji tsoron Allah saboda duk wanda ya ji tsoron Allah komai zai ji tsoronsa wanda kuma ya ji tsoron wani Allah to shikenan komai zai dawo yana bashi tsoro Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya samu dogara a gare shi Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mu ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mu ka tsare mana rayuwar mu Allah ka samu rayuwar mu musulmi mu mutum muna musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعظم له يوم القيامة أجرا عباد الله قبل أسبوعين الماضيين تكلمنا باختصار جدا عن المسيح الدجال وفتنته وبلائه ومبرياته وزمن خروجه وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت وجنته وناره وأنه كذاب أشر ولكذبه علامات ومن علامات كذبه عباد الله أنه آور العين اليمنى كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نافع بن عبد الله الذي رواه البخاري إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بآور وإن المسيح الدجال آور العين اليمنى كأن عينه إنبة دافعة فكيف يصبح أن يكون رب العالمين وهو عاجز أن يدفع عن نفسه النقص والعيش والله له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن علامات التي يرى بها كذبه أنه مكتوب بين عينيه كافر أو كافارا وهي علامة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب ومن علامة هي الدالة على كذبه أن أكثر أتباعه اليهود فإنه يتبعه من يهود أصفهان وعدها سبعون ألفا وهذا من العجائب والعجائب جمة أيها المؤمنون عباد الله إن مدة هذه الفتنة العمياء أربعون يوما كما أخبر بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجوع وباقي أيامه كسائر الأيام وإن أول نهايته وهزيمته أنه يأتي قرب المدينة النبوية وهو ممنوع من دخولها فيخرج له شاب فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقتله ثم يهويه فيقول له أتؤمن به فيكذبه فيريد الدجال قتله فلا يتمكن ثم إن الله يأذن أهل الإيمان بالفرج فينزل عيسى بن مريم رضي الله عنهما فيطلب الدجال فيدركه بباب لد في فلسطين فما أن يراه الدجال حتى يذوب كما يذوب منه في الباع لكن الله يمكن لعيسى عليه السلام من قتله فيقتله بيده ثم يري الناس دمه في هربته وبهذا يدعي خبر أعظم فتنة يبتلي له بها البشر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد له النعمة وله الفضل به ويميته على كل شيء قدير والصلاة والسلام أكملان أتمان على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا وشفينا محمد وعلى الآل والأهل والأصحاب عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة اعلموا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته طريق النجاة من فتنة الدجال وهذا السبيل النبوي للنجاة يمثل من منهجا من المؤمن يستمسك به لينجو من كل فتنة قال عليه الصلاة والسلام في الدجال من سمع به فلين عنه أي ليبتعد وليحرب فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات أعاذنا الله وأجارنا من الخذلان فعلى المؤمن أن يبتعد نفسه عن كل أسباب الزي والدلال ولا يأمن على نفسه فإن الله يهول بين المرء وقلبه عباد الله أما إذا ابتلي المؤمن بالدجال عياذا بالله فعليه بأسباب الثبات على الهدي والهدي والصبر على الفتنة والبلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاش يمينا وعاش شمالا يا عباد الله فاثبتوا فعلى المؤمن إذا غشيته الفتنة أن يثبت وليعلم أن من أعظم أسباب الثبات كثرة ذكر الله ومن أسباب النجاة من فتنة الدجال أن يقرأ عليه من القرآن فواتها وخواتيم سورة الكهف قال عليه الصلاة والسلام من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتها سورة الكهف ولا عجب فإن القرآن الكريم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يقول عز من قائل عليما قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين عباد الله استمسكوا بالقرآن العظيم فإن لا يخرج به المرء من الظلمات إلى النور ويعديه به إلى صراط سبل السلام وينجيه به من جميع الفتن ما ظهر منها وما بدن ومما يتوقع به المسلم نفسه من الفتن كلها وخاصة فتنة المسيح الدجال الالتجاء إلى الله والتذرؤ به فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال وأمر المصلي أن يستعيذ من أربع قبل أن يسلم من صلاته يقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المايا والممات ومن فتنة المسيح الدجال عباد الله توكلوا على الله حق توكله وخافوه سبحانه فإنه من خاف الله خافه كل شيء ومن خاف غير الله أخوفه كل شيء ومن توكل على الله فهو هزه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا بارك الله لي ولكم في القران الكريم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم عباد الله ارفعوا أكف الدراعات إلى الله وادعوه يستجب لكم ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم إنا نجعلك في نهور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظنا وهو جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله